إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيقول المؤلف رحمه الله سبحانه وتعالى باب الشهداء في سبيل الله أليس كذلك؟ هذه هي النصوص الشرعية الإسلامية يا أكي ونبعي da muka karanta hadisan da suka gabata manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sayyidina Abubakar sayyidina kowa zai aika sojoji zuwa yaki sai a ce kar a kashe mata kar a kashe yara kar a kashe tsofaffi alaisa kazalik to abinda muka manta mu fada shine duk sa'ad da rayuwa duk inda rayuwa take ana kiyaye ana kiyaye hakkokin mata da bangarori da yawa cikin waɗannan hakkokin shine duk abinda za a yi duk abinda za a yi to shi ne sai an mutunta ya mace abinda muka manta ba fada ba wancan kullum zan tuna fada sai na manta sai yau shi ne yaya za mu yi mu alakanta wancan wancan nassin da rayuwarmu ta yau wannan fili yake zahiri yake abinda za a ƙara shi ne sai a ce ko karota ko road safety duk waɗannan da suke binciken motoci sai a ce in mace ta zo don gilashin motarta ya fashe ko ba lasisi ko menene da menene ba lallai ne tana tsayawa mutum ya bude kofa ya shiga cikin motar ta ya ce mu je ofis ba ba daidai bane ba in ya mace ne sai a kyale ta tafi ko ina a san cewa Kano mace tana da matsayi ana mutunta ana mutunta ya mace a cikin Kano duk kowa ya sani a duniya wannan shine ka mutunta mace a Kano kuma ka mutunta Kano kuma ka ɗaukaka shanin addinin musulunci duk laifin huka masu shige ba driving license gilasi ya tsage ba canza ba ba a yi kaza ba ba a yi kaza ba duk waɗannan laifuffuka in ma laifuffuka ne ba su isa a ce yana tsayar da mace sai bude kofar ta shiga ya zauna gashi da uniform ya yi gumi ya yi ɗauko amami da gumi ne yana shi shiga ba daidai ba ne sai ka baka tuna in uwarka ce ko yarka ce ko matarka ce ba za ka ji daɗi ba in dokar in wajen ofis ba a baka wannan doka ba kai ka ba kanka sai ka kyale ta tafiya ta menene ba abin da zai faru wannan tsanantawa da ake yi shi ke kawo mana wahalhalu a cikin rayuwa ka'ida ce duk wanda ya tsananta Allah zai tsananta mishi an fahimta wanda ka zama darakta na karota ne ko road safety ko menene in dokar ta yi tsani ta ki canzawa shi kenan kai kana cikin aiki kana kaka mace ce sai ka kyale ta yi tafiya ki ba komai wannan ta zo yi tafiya ki ba komai in ka kama namiji za ku yi fama saboda ai ba ofishin ake mutuntawa ba fa in ya shiga motar suka kama hanya an ta ba shi naira hamsin ya zai yi eh to je sake ta tafi to ya kamata mu mu mutunta addininmu da kasarmu ya zama da din Najeriya ya shahara cewa Kano daban take ita ce kasa ta musulunci daban take an hana tashin hankali an hana kashe mata an hana jefe har mace mai tukin mota ma in ta yi dan kuskure kyale ta ake ta tafi saboda mace ce zai kara mana daraja ne ko zai rage mana daraja ne zai kara mana daraja ne sa'an nan kuma kafin ka ga mace ta yi kuskure a cikin tukin mota yana da wahala yana da wahala duk in kana tafiya mace na gaban ka sai kaga in ta ga koda ɗaya bisa ɗari ne sai kuma ya kiliya ta zo ta wuce in kana bayan ta tana tafiya gajiya kake yi ka ji haushi ba sa gaggawa ba sa ko mota za ka sai saka in mace ce ta yarka za ga tana da lafiya da kyau saboda suna tafiyar da wa'annan abubuwa cikin nutsuwa cikin kwanciyar hankali to shi yasa da karota da road safety da su wane ne da wane ne da wane ne in office basu ce maka basu baka wannan um, iko ba kai kai amfani da kanka kai ba abin da za su maka kuma ba abin da zai same ka sai alkhairi an fahimta eh su ce min to kaji wai dillalan motoci ma za ka zai ai wannan rikon mace ce mana bata sha wahala ba ke bata sha wannan tun muna biyu ke mun faɗi wannan magana wallahi mace na gaban ka kana sai ka ji haushi inda ake wucewa ita ce ta tsaya sai ta ga komai ya yi kiliya to shi yasa an ga ta yi kuskure ya zama ta dole ne kamawa da yi amma yana tsayar da ita sai bude kofa ya shiga ya ce mutum ofis matan wani da ranar saka uniform kuma uniform a matsayin yake uniform ba inda iska ke shiga mutum ya haɗa gumi ga gudus ga menene da menene ai ka cutar da ita wallahi ka cutar da ita kuma ba daidai ba ne ba ma ba daidai ba ne ba eh babu shuhada fi sabilillahi babin da yazo na bayanin masu samun darajar shahada a cikin yakin tada addinin Allah قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي والذي نفسي بيده يتي قال انا ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزل الله صلى الله عليه وسلم ياتي والذي نفسي بيده نار سركن دري راكي حننسا لوددت anni uqatilu fi sabilillahi yace wallahi ina sha'awa ina son na yakin tada addinin Allah fa uqtalu a kashe ni thumma ahya sa'annan na rayu fa uqtalu thumma ahya fa uqtalu thumma ahya abu hurairah yace su uku manzo Allah na fara wallahi da zan samu wannan in je yakin tada addinin Allah a kashe ni in kuma rayu a sake kashe ni har su uku فكان أبو هريرة يقول يقول ثلاثا أشهد بالله wannan yana nuna darajar samun shahada fi sabilillahi kenan qala wa hadathani an malik an abi zinad an al-araj an abi hurayra anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yadhaku Allahu ila rajulaini Allah madaukakin sarki yana son mutane biyu ko kuwa yana dariya saboda halin da waɗansu mutane biyu suka shiga ya kutulu a haduhuma al'akar kilahuma ya dukulul janna wannan ya kashe wannan a cikin yakin tada addinin Allah amma su duka ‘yan aljanna ne ya haka zai faru ya ce yi ƙatilu ha zafi sabi lillahi fa yi ya ce wannan ya je yakin tada addinin Allah sai a kashe shi wanda ya kashe shi ɗin shi kuma Allah ya gafarta masa shi ya shi ma ya je yakin da addinin Allah shi ma wani ya kashe shi kaga wannan ya zama sababbin wance ya zama shahidi kenan shi kuma Allah ya gafarta masa ya je wani yaki shi ma wani daban ya zo ya kashe shi shi da ya kashe wancan ya zama mishi sababin samun shahada shi ma wani ya zama mishi sababin samun shahada su duka shahidai ne فيستشهد قال وحدثني عن مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتي منزل الله صلى الله عليه وسلم اتي والذي نفسي بيده نار الى سركن دري راكي حننسا لا يكلم احد في سبيل الله باب wani wanda za a jin masa miki rauni a cikin yakin tada addinin Allah wallahu a'lamu biman yuklamu fi sabilihi Allah shi an masa ne shi ya san wadda za a jimma rauni a cikin yakin ta da addinin Allah wannan da aka jimma rauni aka ji mishi ciwo kurki ya zama ya samu miki jini na fita illa jaa yawmal qiyamati wa jurhuhu yas'abu daman yace wallahi sai mai sha zo ranar tashin alkiyama wannan miki da aka ji masa kurjin na zubar da jini allahu rawmu dami kalan jinin kala ne na jini wa rihu rihul misk ƙanshin ginin jinin kuma ƙanshi ne na almiski malamai suka yi mamaki na cikin akan wannan riwaya inda imamul bukhari ya kaita suka yi mamaki akan fahimtar imamul bukhari قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول سيدنا عمر هنا فرنتي اللهم لا تجعل قتلي بيد رجل صلى لك سجدة واحدة يحاجني بها عندك يوم القيامة سيدنا عمر يا الله كذا كسا وني كذا كسا in karshen rayuwata ta zama wanda zai zama sanadin wanda zai kashe ni kada ya zama musulmi ne ya taba yin sallah mu zo ranar lahira yazo yana kafa hujja ai shi ma musulmi ne in ji sayyid na umar ke قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن سعيد المقبوري عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابيه انه قال يجي جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا متن يزوج من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيتي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم إن قتلت في سبيل الله إن أككشيني أتكين ياكن تادا الدين الله أتكين جهادي كنا صابرا نامي حقوري محتسبا من نيم الله دا وجن الله muqbilan ghaira mudbirin kuma na gabato ina zuwa ban ji tsoro na gudu ba duk wayannan abubuwa baki daya sai ce ayyukafirullahu anni khataaya Allah zai gafarta min zunubaina in nayi wannan jarantar da karfin halin har na mutu Allah zai gafarta min laifuffuka na فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما زن الله صلى الله عليه وسلم يقول كيف قلت ميكتي ميكتي fa'ada alaihi yace ya manzo Allah na je yakin ta da addinin Allah na yi hakuri ina neman lada wajen Allah kuma ina gabatowa nake ba na ja da baya ba na tsoro har aka kashe ni wannan darajar za ta sa a kan kare min laifuka ta baki daya فقال النبي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم سي منزون الله صلى الله عليه وسلم يتي نعم إلا الدين كذلك قال لي جبريل ce eh za a kankare maka laifuffukanka sai dai ba su sukan mutane haka jibrilu ya faɗa ne قال وحدثني عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتي منزون الله صلى الله عليه وسلم يا فدا شهداء احد manzo Allah da yake bagara game da shuhada shahidan Uhud ha'ula'i ashhadu alaihim wa'annan zai musu shaida sun yi imani sun yi kaza komai manzo Allah zai musu shaida ranar lahira fa qala abubakar as-siddiq shi sayyidina abubakar yace alasna ya rasulullahi bi ikhwanihim ya manzo Allah mu ba ƴan uwansu bane ba mu ba ƴan uwansu bane ba tare muke ba mu ma ba mu musulunta ba muka yi jihadi ba aslamna kama aslamu mun yi imani mun musulunta kamar yadda suka musulunta wa jahadna kama jahadu muka yi jihadi kamar yadda suka yi jihadi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace bala haka al'amarin yake ku ɗan uwansu ne kun musulunta kamar yadda suka kun yi imani kamar yadda suka imani ku yi jihadi kamar da suka yi walakin kowa ya mai da hankali kan wannan jumla ta ƙarshe walakin sai dai cewa la ajiri ma tuhdi suna ba adi ban sani ba bayana me za ku ƙirƙiro ya za ku zamo fabaka abubakar sai sai na bakare fashe da kuka yana kuka sun baka sannan ya kuka sun makala sa'an sai ce a inna laka inuna badak yanzu ma bayan kama za mu shaurari da rayuwa ya manzo Allah ma bayan manzo an manzo Allah ya ba duniya ai duniya ta gama yanzu zama za mu yi ma bayan ka ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ka duba matsayi daraja irin ta Abubakar malamai suka abu fassara wannan hadisin a lokacin sai na bakar bai san shi dan aljanna bane ba kawo zancen ashirin su bashari na ba duk nasosin da suka zo tabbatar da sai na bakar dan aljanna ne ba lo- ba aiwa ba lokacin bane daga baya waɗannan suka faru amma ga abin da ya faru ya manzo Allah mu ba ƴan uwansu bane ba ba mu ma mun yi imani yadda suka yi imani mun yi jihadi yadda suka yi imani sai manzo Allah ce eh haka ne duk abin da ka faɗa haka ne amma shi gashin na kallon shi ga yadda ya mutu ai ko da shi gaba na yadda sun mutu amma ku bayana ban san me za ku kirkiro ba yaya al'amari zai kasance ba haka za ku zamo kamar su ko za a zamo wani abu daban Eh, tun wannan lokacin zamanin ba ba ma zamanin sahabbai ba sahabbai ma uban sahab shugaban sahabbai wannan shugaban sahabbai sayyidina abubakar da shi ake wannan magana ba shi yasa kowa sai ya shiga taitayinsa wallahi in ba sunna kake bi sak ba duk yadda kai sun shi ya ja ka ya jefa ka don baya su in ya zama da sayyid na abakar ake magana da shi akan wannan matsala to waye kuma yake da waye kuma yake da tabbas ya ce shi ya fi karfin shaidan ba shi yasa shaidan ya kama kowa ya jefa shi da ya ga dama ba har aka zo al'amarin manzo Allah ma sallallahu alaihi wasallam ana baya baya da shi kowa da abin da yake girmamawa fiye da sunnar ma'aiki fiye da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam al'amari ya rikice ma kowa shedan zai kyale ka ne shedan ba zai kyale ka ba aiko wannan maganganu kuma yanzu ba su sai ai dogon bayani ne sai ai dogon bayani akan wayannan maganganu ba ku ji kun gani ba an sani ko ba a sani ba abin mas'ala ce mas'ala ce mai matukan hadari matsala ce mai matukan hatsari e قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaune wa qabrun yuhfaru bil madina wani kabari kuma ana haka kabari a madina fattala a rajulun fil kabari wani mutum wani sahabi sai kalli kabarin da ake hakawa faƙala sai ce bi isa marja'ul mu'mini ya ce bi isa min af'alil zanni ai makwancin mumini ya munana inda wannan ne haka faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya mai da masa martani ce bi isa ma kulta abinda ka faɗa ya munana faƙalar rajulu sai mutumin ya ce inni lam urid hadha ya rasulullah ba haka nake nufi ba ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam inna ma aradtu alqatl fi sabilillah ai abinda nake nufi shine a kashe mana yaki kashe mutum a cikin tare addinin Allah bai san darajar jihadi ba lokacin wa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la yace la misla lil qatl fi sabilillah ai babu wani abin da darajarsa ya kai daidai da a kashe mutum a cikin yakin da addinin Allah ma alal ardi buqatun hiya ahabbu ilayya an yakuna qabri biha min had thalatha marrat yani ibn madina manzo Allah ce babu wani bigiri a duniyar nan baki daya da nake son abin ne ne a ciki kamar madina sallallahu alaihi wa sallam babu ma ta kuna fihi shahada wannan darajar shuhada uke to menene yake kasancewa mutum ya zama shahidi yaya shahidi yake me ke sa a samu shahada sai wanda ya je aka kashe shi cikin yakin ya mutu ciki ko kuwa a'a in an ji masa rauni ma aka ɗauko shi daga yakin aka kawo shi gida in ya mutu shi ma shahidi ne to shi ne sai aka fara da kissan sayid na umar sai da aka masallaci aka jin masa sannan aka ɗauke shi aka shiga da shi gida ya je ya rasu amma aka tabbatar da shahidi ne an fahimta saboda sayid na umar ya roki wayansu abubuwa guda biyu a lokacin kusan yana da wahala ya faru amma da allah ya karbi addu'arsa sai tabbatar masa yana neman abubuwa guda biyu da wahala su faru a wannan lokacin saboda mana addinin musulunci ya samu ɗaukaka zamanin manzon Allah zamanin sayyidina Abubakar sannan yazo zamanin sayyidina Umar sannan shi sayyidina Umar ya nemi wai abubuwa guda biyu yace ya Allah ina so ka azurta min shahada kuma ka azurta min mutuwa a cikin Madina wa zai zo cikin madina ya yi yaki balle har ya kashe ka an fahimta a lokacin ba yadda za a yi ruwa ya isa ya zo madina ya yaki balle ya kashe ka addinin musulunci ya samu ɗaukaka ya yi ƙarfi yana bin su ma ne farisa da rum sai da aka shiga kasar farisa aka shiga kasar rumawa aka shiga baki ɗaya sa'an nan yanzu kana roƙon allah ka samu shahada kuma kai ne khalifa ba za ka tashi ka je jihadi ba yaki ba waje ba sai cikin madina cikin madina kuma ba wanda zai zo ya kawo hari kuma ka ce kana son shahada ya za a yi a hankalci wannan ya faru da wahala ko على حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب كان يقول اللهم أبن سيدنا عمر كفراكر اللهم إني أسألك شهادة في سبيلك Allah ina roƙonka shahada a cikin yakin da addininka wa wafatan bi baladi rasulika da kuma mutuwa a garin a kasan annabinka Madina kenan abu biyu ne ma da wahala su hadu a wancan lokacin amma da Allah ya karbi addu'arsa sai ya turo abu lu'lu'atul majusi ya zo yana cikin sallah asuba a masallacin annabi ya kashe shi ba haka bane ba ya samu shahada ko bai samu shahada ba ijma'in malamai cewa sayyidina Umar shahidi ne addu'a in Allah ya karbi addu'a ka shi ya san yanda zai shirya maka fa eh قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن عمر بن الخطاب كان يقول yace sayyidina Umar ya kasance yana fada cewa karamul mu'mini taqwahu inna akramakum indallahi atqakum mana karamul mu'mini darajar mu'mini shine tsoron Allah shi ba iyayen shi ba eh darajarka iyaye kake wurin tsoron Allah ba ya iyaye kake cikin fasikanci kuma iyaye ka komin darajar su ba zai shafe ka ba annabi nuhu darajar su ta shafi ɗansa matan sayyidina lutu darajar sa shakkiyancin firawuna ya shafi matarsa a'a darajarka a wajen Allah takawarka tsoron Allahnka wa dinuhu hasabuhu addininka kuma shine dangantakarka ko suwa ne ko ba kuraishe ne kai ba ka da addini abu lahabin menene to da bai da addini fa sayyidina bilalu da yake musulmi ne yana da addini fa alhabashi salman al-farisi وحسبه دينه ومروءته خلقه mutuncinka kuma shine kyawawan ɗabi'unka shine mutuncinka wal jur'atu wal jubnu gara'izu yad'ahu yad'aha Allahu haythu sha'a da tsoro da karfin hali ɗabi'u ne da Allah ke saka su inda ya ga dama kaga wannan matsoroci ne wannan kuma yana da karfin hali faljabanu amma kaga matsoroci ya firu an abihi wa ummihi matsoroci shi ba zai iya tsayawa ma ya kare iyayensa ba saboda tsoro waljari'u yuqatilu amma la ya'ub bihi ila rahlihi wanda kuma ke da karfin hali sai je yana yana yaki yana yana yaki saboda yana da jarumta abinda ba zai dawo mishi da wani amfani ba wal qatlu hatfu min al hutufi mutuwa kuma tana zuwa duk yadda Allah ya ga dama mata hatfa an fihi ya mutu akan shimfidansa an kashe shi a cikin yaki ya fado ne a cikin jirgi duk sababin da zai sa ka mutu sababi aka ce ya aka ya mutu ya ce ya mutu ne don zai mutu an halicce shi ne don ya mutu in lokacin ya kai da sababi ba sababi rannan mutum zai mutu yana suka ce izalam ta mutu bisaifi wa mallam ya mutu bisaifi mata bi gairi ta nawa'atil asbabu wal mautu wahid mutuwar ita ku haɗe ce amma sabubbanta wannan ya ci abinci yanzu ya shafi racito ya cikinsa ya kumuri sai ya fadi ya mutu yana kunce daki kan ya faɗi ya tashi ya mutu wannan sai ya fara ruwa wannan mota ce wannan jirgin sama wannan gobara wannan gefe duk baki daya duk sunansu ana ce da su mutuwa sababin mutuwa menene sababin mutuwa ya ce mutuwa ba ta da sababi abu biyu mutuwa ba ta da sababi ba ta da lokaci ba ta da sababi ba ta da lokaci duk sa'an da lokacin waye san lokacin ta waye san ran da zai mutu wa ma tadri nafsu ma za ta kasu gadan wa ma za ta wa ma tadri nafsu bi ayyi ardin tamut to a cikin boye lokacinta shine kuma lokacin ya fito fili baka san ran da zaka mutu ba mai yiwa ne yanzu yanzu in aka ce sauran bayan shekara goma mutum ya mutu shi ce to bara da ita wasanni na shekara goma shi to baka sani ba mai yiwa mutuwar ta zo yaushe sa tun da kowane lokaci ka zama a cikin shiri hikimar kenan kuma ba ta da sababi me sababin mutuwa eh ka ji jawabi ko me sababin mutuwa yace mutuwa eh mutuwa mutuwa ita ce sababin mutuwa an halice ka ne don ka mutu to in lokacin ya kai mutum zai mutu ko da sababi ko ba sababi to shi yasa me ya sababin mutuwa sai ka ce mutuwa wa shahidu mai samun shahada kuma fa mane ta saba nafsahu alallahi wanda ya nemi lada ya sadaukar da kansa rayuwarsa a kan ta da addinin Allah to sai Allah ya ga dama ya bashi shahada ladan shahada mani ta saba nafsu babu al'amal fi babu al'amali fi ghasl shahid babin yadda a wanke mamaci mana shahidi za a yi mishi wanka ko ba za a yi mishi wanka ba sai na umar shahidi shahid ya samu shahada ko bai samu ba a yi mishi wanka a yi masa sallah ko ba a yi masa ba to wani irin shahidi shahidi ne ba za a yi mishi wanka ba da sallah ba wanda a cikin yakin tsara da suka sai ya mutu ba za a wanke shi ba ba za a yi masa sallah ba sai a je da shi da tufar da yake a saka shi cikin rami haka nan saboda me me yasa eh ban ji ba ana wata magana ce ka ɗauko wata magana kenan aka ce shahidi wala ta sabannan lazina bal inda rabbihim farihina sai an zo lahira kenan kuna kashe shi wannan rayuwar kenan amma ya shiga wata rayuwa kenan da ba ɗauke wuta ba zancen kaza ba zancen kaza ba shi kaza yana rayu kenan annabi ya haya darajar da ya samu kenan aka ce da Allah sunan da aka bashi mai aka bashi suna ina mana ya haya a'a yahya fi'ilul mudari'i ne eh yana cikin rayuwa suka zo suka shirya suka kashe shi ya samu shahada yana cikin rayuwa har tashin alkiyama to haka duk wanda aka kashe shi fi sabilillahi a fagen fama yana suna raye wajen inda suna raye inda rabbihim inda rabbihim yurzaquna ba haka bane ba yanzu nano mu muna raye a cikin kasashen mu wannan shugaban kasar ka wannan gwamnan ka wannan sarkin ka wannan shugaban menene da menene ya yi ma daidai ko ya zalunce ka akwai wuta ba wuta kana samun adalci ko baka samun adalci haka za ka yi ta fama har radda za zo a ɗauki ran shi ko shahidi fa inda rabbihim a indiya suna rayuwa ne wajen wa wajen Allah to ya rayuwa wajen Allah take eh me me a'a aka ce yaya rayuwa take a wajen Allah a'a ba ga shi duniya muna kallo ba za ka ci abinci sai an je an nemo sai ka dafa sai an yi me sai an yi me in ka ce kun murama cikin kai menene da menene abincin aljanna wa ke dafawa Allah ke dafawa dahuwar Allah duk abin da kuma aljanna ba ana cin abinci ba za a ci abinci don ana jin yunwa ba ne ba fa babu yunwa cikin aljanna to me ina ma nan cin abinci duk abin da kai sha'awa gashi nan saboda me daga Allah ne duk inda ci gaba ta samu aka samu ci gaba sai dai ka je manya-manyan hotel kana taba abin nan makulni sai abinci ya zo maka a shiryawa aka yi babu ci gaban da zai taba kawa duk sa'an abin da ya ɗarsu cikin kwakwalwar mutum zuciyarka ka gan shiga shigabanka wannan sai aljanna kaɗai to saboda da huwa Allah ne ke dafa musu wannan in ka ci ba zai kumbura ma ciki ba ba shi ka yi fitsari ba ba shi ka je ka yi kaza ba ba a'a ba komai ba komai ba haka bane ba ba wahala ba sai ka yi noma ba ba sai ka yi kaza ba ba sai ka yi kaza ba cewa Allah ya lahum fiha ma ya sha'una wala da yana mazi eh eh wannan wata mas'ala ce ai wa ke ce mata annalaki haza wa kaffalaha كلما دخل عليها المهراب وجدها قال أن شيكي كلا دا إتا shi zai je kawo mata abinci amma kuma duk sa'an da ya zo shi tare da ita da abinci yaya ne haka ni ne ke kawo miki abinci ko ba ni na kawo ya haka ta ce huwa min indillahi huwa min indillahi a magana ba ta kare ba ai inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ai da ce huwa min indillahi shi ai magana bata kare ba da abin da mas'ala bata cika ba kenan huwa min indillahi ko shi ma ya san huwa min indillahi ne to yaya aka yi sai ta ce inna allaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab ai sai sai ce hunalika da shi da yake annabin Allah ita ta ita ta karantar da shi hunalika da'a zakariya rabbahu yace a to shi ke me ba ji ba? eh hunalika da azaka ashe in Allah yana azuta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba ka tsufa ko baka tsufa ba kana da kaza ko ba da kaza kana da menene da menene jin haihuwa kana da kwayoyin haihuwa duk da kai da likitan ka da ku gidan ku kuke wannan Allah ba wa'annan duk ba su da aiki a wajen Allah fa inna Allah fa'alul lima yuri da ta faɗa masa shi kaga ta tuna masa kenan kuma annabin Allah ne tana fada masa ga unalika ya ce ab in Allah na azuta wanda ya ga dama bi gairi hisabin to ni ma ina da bukata a hankalce bukatan ba za ta yi ba a lissafin rayuwar duniya ba za ta yi ba na girma ba ta ta ta girma ba hali ba mu haihu ba har shekara kaza kaza kaza kaza kaza wannan tsarin rayuwa kenan da likitoci da kwarewa amma inna Allah yarzuqu man yasha'u bi gairi hisab hunalika da'a zakariya rabbahu sai ce me rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyiba sa'an ce innaka sami'ud du'a sai me faru فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المهراب أن الله أن الله يبشرك بيحيى Allah zai baka da har Allah ya bashi suna Allah zai baka da kuma Allah ya rada ma dan suna tun ba haife shi ba to shi yasa annabi haya yazo yayi rayuwarsa suka suka shirye kisisi da suka kashe shi yana duniya yana raye ya je lahira yana yayi raye eh sunan kina ya haya ai anna Allah yubashiruka bi yahya ina mana annan layu bashiruka biya haya hayatun mustamirra yawwa rayayye ko mai rayuwa mai rayuwa mai bambanci tsakanin filul mudari da filul mazi da filul amr filul mazi an yi an gama wa filul mudari eh yadullu ala التجدد والاستمرار المضارع يدل على التجدد والاستمرار an fahimta wa ta nuna masa wannan mace mace ce ta koya mishi wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an shiga wani hali ya hudaybiya suna son su je a shiga makka suna ganin waɗannan sun ci mun tuwa akwai za yanzu sai da aka je sai manzo Allah ce to ayi sulhu kowa hankalin shi tashi banda manzo Allah ba wanda ya isa ya sai na Umar yayi haka wannan kowa hankalin shi tashi sai manzo Allah ya ce ku yi ayi mu warware mu koma ba komai kowa sai manzo Allah fa yake magana sai al'amari aka rasa yadda za a yi sai manzo Allah ya shiga wajen wa ummu salama ce na jimma musulmai tsoro kar Allah ya halakar da su na ba su umarni sun kibi sai ta ce a'a mutane ne sun fito fa suna cikin tashin hankali rabonsu da makka shekara nawa yanzu su ga su ga makka aka hana su kuma aka ce a yi dole su ji zafi ba sun saba magana ga dole su ji zafi magana ba za ta isa ba sai aiki aiki ya fi tabbatar da abu da magana التعليم بالفعل أوقع في النفس من التعليم yadda za ka yi a fita ka je kada ka ce musu komai ka kama hadayarka ka yanka da ce musu ka yi su yi kai ma ba ka yi ba ai ka je ka kama kada ka ce ma kowa komai ku yi kar ku yi a'a ka je ka kama hadayarka ka yanka shi kenan manzo Allah ce ra'ayin mata ba shi da ce ana faɗa ma manzo Allah manzo Allah fa da Jibril ke sauko mishi wahayi fa sai manzo Allah ya kama hanya kawai hajjiya ta ba da shawara ke ta amma irin shawara wacce take ta addinin musulmi sai manzo Allah ya kama hanya kawai ya so ya kama bai ce musu uffan ba sai ya kama dabbarsa da yanka kowa ya kama ya yanka shi ke nan an fi nana ummu salama ita ce Allah ya kaddara ta kawo sababin da za a fita cikin wannan halaka ba haka bane ba nana khadija ita ce farkon malama a cikin fikihu wacce ta yi istinbati da ake amfani da shi hanyar zuhar a da kasa zammiluni zammiluni dasiruni dasiruni na jin kai na tsoro abin da yake zuwa min na kare zamo shaidan ne ce a kalla wallahi la yukhzika Allahu abada ina ta samu wannan abin musuluncin bai zo ba to yanzu ake farawa kalla wallahi na rantse da Allah na rantse da Allah la yukhzika Allahu abadan ina ta samu karfin zuciyar wannan abu taukidat kalla ba zai taba yiwa haka ba na rantse da Allah la yukhzika Allahu abadan ina ka san wannan waye karantar da ita da zufa da wa take magana lokacin tana magana ne da wa eh tana magana ne da Muhammad ibn Abdullahi al-Qurashi al-Hashimi mijinta ba ga bane ba yaushe ya zama manzon Allah qum fa'anzir قم الليل إلا يا أيها المدثر يا المزمل قم الليل إلا قليلا ما شكر النبشني أما من زنجي قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فهجر ولا تمنن تستكثر هذا ما ميكينا هذا ما منزوكي مزمل ما النبي kaje ka yi aikinka manzo ko kaje ka yi aikinka yada ta ce wallahi Allah ba zai taba cutar da kai ba zai taba kunyata ka ba ba za ta gwada irin kwarewarta ta ce har abada me yasa ta yi wannan ratse-ratse kana yin kaza kana sadar da zumunci kana taimaka ma marasa abu kana kaza kaza kana kaza kaza ina ta san wa'annan cewa wanda ke yin wannan duk Allah ba zai har gobe in kana son ka shiga cikin kariyar Allah ka ɗauki waɗannan tabi'u kana aika kana aiwatar da su a lokacin ita ta je manzo Allah tana tana tana bashi darasi fa eh ita ta aje manzo Allah tana bashi darasi to bara ma in ana son ka tabbatar bara na tura ka wajen wa warakat ibn Nawfal ibn Abd al-Uzza dan dan uwanta ne suna da dangantaka da shi tace waraka ismamin ibn akhik ka shaurari dan dan uwanka me yake faruwa kaza kaza kaza هذا الناموس الذي أنزل على ai wannan abin da aka saukar ma annabi Musa kenan da zan rayu har zuwa lokacinka la ansurannaka nasran mu'azzaran wallahi da zan samu tsawon rai har lokaci iz sai kuma ya kawo wata rigima kuma sai ya kawo wata fitina kuma laitani fiha jaz'an iz yukhrijuka qaumuk awa mukhrijiyahum ina ma da zan zamo ina da kuruciya ina cikin kuruciya da kazar-kazar da karfi na lokacin da mutane ka za su fitar da kai maka sai ce awa mukurji yahu fitar da nima za su yi su ya ce ba wanda ya taba zuwa da irin wannan abin sai an cutar da shi sai an bata masa sai an yi masa kaza sai an yi masa kaza sai an yi masa kaza ba haka bane ba amma ka zo lafiya lafiya kuma ya zama na wai gaskiya kake so ka faɗa yanzu da muka karanta zance sai na abakar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ban san yadda za ku kasance ba akwai kissa da ta faru ai zancen sawi kuma ta magana ya sai da wani ya ce min wallahi malam shekara arba'in muna karanta safirin sawi wallahi ba mutum gani malam isa wazir Allah jikan sai da ya ce ko je malam ya yi hoto su ta ta aiko min na yi hoto su ta na baraka kai mishi ba haka aka yi ba na duniya kano ta tashi mai fada mai zagi to shi abinda ake ce ma zagi a ce ka yi karya ko abinda kake fada ba haka bane ko baka iya ba amma duk inda aka je aka dawo an canza wannan maganar haka take ko ba haka take ba ina maganar take dan me dole ba sani bane ba sani bane don ka jahilci abu ina ruwan mutane ka je ka yi karatu mana ka je ka yi karatu abin da yake zagi shi ne wane baka iya ba ko karya kake yi ko ba daidai kake yi ba duk abin da za a fada in ba wannan aka fada ba ba da kai ake ba a ba zagi ka eh a ba ku fahimta ba kuna wa'azi ne kuna da'awa ba ku je ba ku yi karatu ba duk wanda inda za ka tashi ka je in dai za ka tashi ne ka je ka yi karatu ka ci jarabawa ka dawo ba za ka san wayan na experience ba duka baki eh ko da wasa ana karantar da ku ɗaya ɗaya ba ku fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya tashi makka sai da shekara nawa ko yana cikin makka kuma ya fi kowa tauhidi kuma Qurayshawa suna da gumakai adadin ayyamu suna kuma akan Ka'aba abu nawa suka hadu a lokacin manzon Allah yana so ne da manzon Allah ya ta san mau daya a cikin gumakan shikenan an gama da da'awa shekara goma manzon Allah yana kallo baya so amma lokacin da za a gusar da wa'annan abubuwa bai kai ba muka ta san masu yanzu za a gama da da'awa haka aka yi hakuri shekara nawa sai da aka koma madina goma makka goma nawa makka sha uku makka nawa madina goma ashirin da uku kenan sai da aka je madina addinin musulunci ya yi ƙarfi aka shigo makka wa kul ja alhaq wa zahaqa albatil abinda aka kasa taba daya a ciki rana daya aka rusa su duka kuma aka kwana lafiya da lokacin abin da ke gabanmu shi ne makazallaci makaranta a lokacin da mun sai da wani ya zo yana min kuka na ce menene a zagi malamin ka baka da iko na ce ban ba kowa izini ba da mun tanka su wancan lokacin da yanzu bamu da masallaci bamu da makaranta kana duba ne menene ya fi sai ka hakura da abin da bai fi ba tun a balle ma magana ta wuta ai ce bala'un laisa ya adiluhu bala'un adawatu ghairi zi hasabin wa din yubihuka minhu irdan lam yasunhu wa yarta'u minka fi irdin masuni yace ba masifar da ta kai kana jayayya da mara mutunci ba masifar da ta kai kana jayayya da mara mutunci duk abin da zaka faɗa game da shi ba abin bai dame shi ba dama kowa ya sani jikin shi duk kuraje ne miki ne amma kai in ya taba mutuncinka ya yi mai duk abin da za ka fada ka ci mushe kan shi kai kofa zai ci mai balangu da tsire da menene da menene a kanka to kada ka yadda wannan abin ya faru kada ka yadda wannan abin ya faru duk an san abin da ke gudana akwai wanda zai kuka a zagi malamin ka baka na ce ba ni aka ba ni aka ce wai an zaga ba to kuma ban ba da ban ba kowa izini sai mu kuma in shiga duk inda na gara ma cikin karo in fita wallahi ba abin da yake ba ko ɗarɗar ba na dan nasu wallahi tallahi na san ni to ni da wa ni da wa wallahi tallahi lokacin din na san ba abin da ake nufi ba kenan wayan abubuwan da aka yi ba su ake nufi ba akwai abin da ake nufi akwai abin da ake nufi mun tashi karatu biyu ke mota na motoci na fitowa su lokacin akwai janshin da ke getin biyu ke din nan sun an fito kofar famfo aka zo suka ana tsaye sai da aka kusa minti talatin motoci na wucewa wa zai ga wannan ikalin abinda ake nema da kuɗi da tsafi da sihiri da meye da meye da meye a lokacin da na tashi na je Nijar wani cikin birnin wannan malamin ashe ba duk abin da ke gaban shi nan dubbe damu da su bai tashi je Nijar ashe ba ba jama'a ke sun da tara jama'a da a kashe kuɗi a yi karya a yi tsafi a yi duk waɗannan jama'a sai da kyale su tafi baban gida cewa mai malar ke bukata nijar ne ta shi ce nijar to in baka san in za ka yi aikin da'awa da wa'azi sai ka karanta siran man tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wallahi tallahi wannan lokacin da zage-zagen da haukan da fitar duba su ake nufi ba shine akalla ma yumkin kenan aka yi amma ba manufan kenan ba amma ku ba ku fahimta ba waye zai bi da guje ku jawo shiririta a lokacin kana ram duk duniya ba inda aka hana mutum faɗan albarkacin bakin shi akwai inda aka ba to amma dole ka hakura da wani abu saboda wani abin abubuwan da ake so ku fahimta kenan sai an tarbiyyantar da kai a kai shi fa dole sai ka karanta sirar tarihin manzon Allah ina za ka samu sirar manzon Allah cikin hadisansa ina za ka shi kuma karanta hadisi shi ka yi karatu amma ka je ka ci jarrabawa ka dawo ha da shauranka Allah da shauranka sai an karantar da kai sai an ilmantar da kai sai an nuna maka ga hanya amma hayaniya cikin rediyo cikin talabijin kowa yanzu ba halin sunna ba ne kowa ba malami ba ne ba a lokacin da al'amari ke da zafi ɗin ina suke ina kowa yake muna karantar wannan da faɗa da ko ana ta yi dukkan su ba wanda ya je karatu ya dawo daga ba kowa ya je karatu ya dawo da shi ke da sai suka dawo sai su wallahi talla dariya ake yi dariya ake musu dariya ake musu an fahimci wannan darasi na yau aka ce yana cikin jarumta yana cikin nuna jarumta ka ji tsoro awa ɗaya ka nuna jarumta yanzu muna zaune nan misali wani ya shigo da bindiga yana rike da shece ‘ya'yan iska wani ya tanka dukkan mu mu zamo mai mun zamo ‘ya'yan mai dukkan mu mun zamo ‘ya'yan waye isa ya yi maganganu shi in ya gama sai ya kama hanya sai ya fita sai kai ma ka je ka ɗauku naka wannan shi ma ya je ɗauku tasa sai ku je ku hadu da shi ɗan kaza kaza kaza shi ma sai ya mai dole sai amma ya zo ya kirshe ku to wannan tsoron da kuka nuna sa'a ɗin shi ne jarumta jarumta kenan muna cikin kanu na kofar mata ko wani zai wakilin tauri ko akwai ɗan siyasa wani wakilin tauri ake ce da shi kowane ne da shi suka zo suka same shi kofar mata maimakon ya gudu yana cikin tauri ashe akwai wanda suka san taurin karfe yake ma'aiki da wuka da mai me suka ɗauko da ya gudu fa kaga hankali shi bai bashi cewa taurin da na ci karfe yake ma aiki ba zai ma bulo aiki ba sai suka dauko bulo suka yi mai wannan da'awa sai an koya maka wallahi sai an karantar da kai sai an koya ma sai ka gani sai ka yi mai gani mai gani lokaci ya cika wani babi ne muke tun lokacin da ake wannan aka ce wannan wata rana za a zo a fassara matsalibai ban sani ba a lokacin zafi suke ji menene da menene abin da ya tsara ce muku duk waɗannan abubuwan ba shi ake nufi ba bayan an yi wannan hayaniya da kumfan baki da bai da menene duk inda na gada ma ina shiga a cikin kano a motata har na je tsakiyar kasuwar kurmi motata ta tsaya na sauka na ɗauki taksi na zo na ce makani ke je ɗauko ma'azin shakiyanci ne wallahi tallahi dab baya shige magin miya duk abin da ake bukata kenan ya za a yi a tara ku ya za a yi kar abu ya kwace mu abu to shi kuma wannan wata cuta ce a cikin zuciya zukata duk wanda ke tara jama'a da ya tara duniya yana yana wulakantar yana zalunta bayan Allah wallahi sai Allah ya sa musu kansa ta talauci a cikin talauci suke mutuwa ko sun tara duniyan nan kakaf ba su da wadata har abada ba za su samu wadata هذا تاويل ما لم تستطيعوا له صبرا kenan wannan shine tawilin lokacin da jikin ku ke kuke makarkata wanzu haka yana kuka da hawaye lafiya me a zagi malamin ka kasa ramawa dan ce tuban ma da izini ba ya zaka ba haka bane ba اللهم اجعلنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم